بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan safiya ta lahadi 15 ga watan zulhijja a shekara ta 1434 ta hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wadda take daidai da 20 daidai ga watan goma a shekara ta 2013 a lissafin miladiya kuma za mu ci gaba yau insha Allah da abin da Allah ya sare a na karatunmu na sirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga littafin arruhik al-maktum za mu tashi yau a ghazwat dumatal jandal ko haka ne bai bayan an gama ghazwat badrin athaniya ko as-sughra ko al-maw'id ko al-akhirah duka dai na cikin sunayenta to za kuma mu tashi yau ghazwat dumatal jandal dumatal jandal sunan wani wuri ne daga madina kan hanyar sham ya fi kuma kusa da sham ɗin to yake cewa ada rasulullah sallallahu alaihi wasallam min badri manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo daga badar badar ɗin dai ɗaya ce wannan wurin amma da yakin da aka yi an yi babba an yi kuma wannan ƙaramin da aka je ba a yi yakin ba lokacin da su mushrikai suka tsorata suka koma baya to bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo daga wannan wuri na Badar wa qad sada al-mintaqata al-amn was-salam bayan ku an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali wanda shine ya game mintakar area gaba ɗaya ce mintaka ana nufin area wato wurin gaba ɗaya bangaren Madina da kusan da wuraren da suke ko ƙauyukan da suke kewaye da ita sun zama an samu kwanciyar hankali da security watma annat daulatuhu kuma gwamnatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta samu nutsuwa fatafarraga litawajjuhi ila aqsa hududil arab to sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu lokaci da zai kadaita domin ya fuskanci a tinkarar iyakokin kasashen laraba mafi nisa da shi حتى تصير السيطرة للمسلمين على الموقف hadda ya zama cewa musulmi su suka yi rinjaye a dukkan garuruwa dukkan wannan bangare da yake kusa da madina ko kasashen larabawa baki daya ma'ana da annabi sallallahu alaihi ya niyyar cewa to tunda abin ya zama haka bari ya kara bude da lamarinsa ya zama cewa duk kasashen larabawa sun dawo karkashin addinin musulunci sun samu wannan natsuwa da kwanciyar hankali da kuma rahama ta Allah cikin addinin musulunci yace wa ya'tarifa bidhalika almuwaluna walmuadun mutanen da suke goyen bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da musulunci da kuma ma masu gaba da shi duk sun yarda da haka cewa lalle lamari ya zama mai karfi ga musulmi to sai ce makatha ba'da badrin as-sughra fil madinati sittata ashhur annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna wata shida ne bayan wannan yaƙi wanda ba yi ba wanda ake kira yaƙin badar ƙarami ko na biyu thumma ja'at ilaihi al-akhbaru yana bayan wannan wata shida da wannan zama bayan ya dawo daga yaƙin badar ƙaramin nan sai labari ya zo masa bi anna al-qaba'ila cewa wasu ƙabilu ko ƙabilun nan haula dumatul jandal da suke eriyar wurin da ake kira da wannan suna dumatul jandal qariban min ash-sham wanda ke kusa da sham taqta'u at-tariqa hunaka suna fashi da makami suna tsare mutane in sun zo wucewa wa tanhabu ma yamurru biha kuma suna kwacen duk abin da yazo wucewa inda suke wa annaha qad hashadat jam'an kabiran kuma cewa ma'ana duk wannan yana cikin labarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu cewa sun tara al'umma masu yawa ma'ana sojoji masu yawa turidu an tuhajimal madina suna son su kawo madina hari fasta'mala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala almadina siba ibn urfatata alghifari sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shugabantar da siba ibn urfata alghifari yace shine shugaba a madina wa kharaja fi alfin min almuslimin ya dauki mutum dubu daga cikin musulmi suka fita tare ran yaushe li khamsi layalin baqina min rabi'in alawwal ran 25 ga watan rabi'il awwal shine ma'ana khamsi layalin baqina wato kwana biyar da ya rage na watan rabi'il awwal kun ga kwana 25 kenan ga watan sanata khamsin a shekara ta biyar ta hijira wa akhadha rajulan min bani udrata ya dauki wani mutum daga cikin kabilan bani udra dalilan littariq idan ya shirye da shi ga hanya ma'ana ya nuna masa hanya domin tafiya a irin wannan wuri in baka san hanya ba to sahara zai kwashe ka sai ka tafi wani garin maimakon wani garin tunda ba hanya bace a tsaye haka in ma akwai hanya za ga rairayi zai zo lullube ta wata ran a neme ta arsa don haka dole a samu wanda ya san hanya ba jeji bane ballantana kai alama da wasu bishiyoyi sahara haka take kawai rairayi ne kilomita ɗaruruwa za ka ganshi a gabanka to don haka sai ɗauki wannan mutumi a daga cikin banu uzrata dan ya zama mai nuna masa hanya yuqalu lahu sunan mutumin mazkur sunan sa ne mazkur kharaja yasiru al-laila ويكمن النهار حتى يفاجئ أعداءهم وهم غارون النبي صلى الله عليه وسلم يا فتا ينا تفيا cikin dare da rana kuma ya ɓuya shine ma'ana shine yakmunun nahara da daddare a yi tafiya da rana kuma a ɓuya ma'ana a samu wani zango a zauna ba za a yi tafiya ba hatta yi fajiya a ada'ahum saboda kwaɗayin cewa yewa su abokan gabar bazata ya auko musu wa umgharuna alhali suna cikin gafala ma'ana ba su sani ba shine ma'anan wa umgharun lokacin da ko suke cikin bacci ko ake hayaniya a cikin kasuwanni ana harkokin ko biki ko wani abu ya auka musu in ya tabbata da ma mutane marasa tsari ne masu mummunan nufi ne akan yi musu irin wannan don duk yana cikin hanyoyin yaƙi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi amfani da wannan yakan yi amfani da wancan falamma dana minhum idza hum mugharribun yayin da ya kusa da su sai samu labarin cewa ashe sun kama gaban su sun tsere shine mugharribun ai zahabu wa tanahaw shine asalin kalmar ma'ana sun nesanta kansu sun yi wani wurin ba a same su ba fahajama ala ma shiyatihim sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai hari ga dabbobinsu wa ri'aihim da kuma wa ru'aihim da kuma masu kiwon su aka kama su fa asaba man asaba ya kama waɗanda ya kama wa haraba man haraba wanda suka gudu kuma suka gudu wa amma ahlu dumatil jandal amma su ma'abuta wannan gari ko kauye na dumatil jandal fa farru fi kulli wajhin suka kama gudu suka tsere kowace fuska wasu gabas wasu yamma wasu gudu wasu arewa falamma nazala almuslimun bi sahatihim yayin da musulmi suka sauka a farfajiyar wannan kabila ta dumatul jandal ko gari na dumatul jandal lam yajidu ahadan sai basu samu kowa a gurin ba wa aqama rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyaman annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a wurin kwanaki domin wannan kamar da muka wuce a baya yana daga cikin hanyoyi idan an ci nasara a yaƙi sai a zauna a wurin yaƙin a kwanaki ko guda uku ko kuma sama da haka gwargwadon bukata don a tabbatar da cewa wuri fa ya dawo ƙarƙashin musulmi wa batha saraya wa farraqa aljuyush ya yada wato saraya ya aika tawagogi daban-daban ya kuma raba sojoji su zagaya ko ina falam yusuf minhum ahadan sai ba a kama kowa ba duk sun watse inda ma mutanen jeji ne dan abin da ke hannunsu ba wani yawa ba sai wanda suka sassata hannun mutane suka tsere suka hau duwatsu suka buya thumma raja'a ila almadinati sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo madina wa wada'a fi tilka alghazwa a wannan yaki ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alƙawarin yarjejeniyar zaman lafiya da Uyayna ibn Husn da wannan mutumi da ake ce ma oyaina ibn hisni wane ne wannan mutumi oyaina ibn hisni wannan mutumi yana da wata kissa duk da malamin bai ambata mana ba a wannan littafi wani mutumi ne irin za ka iya cewa shine kyakkyawan misalin da ya dace na balaraban ƙauye mai kakkausar zuciya mai zafin rai mai rashin tausayi mai rashin iya risinawa wajen magana shi wannan uyaina ibn hisn duk inda ake son a samu a mutumin da za a ce jilf da larabci yan ce jilf mutum mai tsabar kaushi ba shi da wata tausasawa ko kaɗan ko ɗansa zai wa magana ba zai masa mai daɗi ba haka ɗabi'arsa take shine jilf jam'insu shine ajilaf ajilaful arabi misalinsu babba shine wannan mutumin yana cikin waɗanda kuma suke da ƙarfi da tasiri wajen shugabancin ƙabilarsu har sun kawo ta ƙissa asalinsa suna cewa mahaifinsa lokacin da ya zo rasuwa ya kira su ‘ya'yansa su goma yake cewa ya tambaye su a cikinsu wane ne wanda zai masa ɗa'a duk suka ce za su yi masa sai ce to amma ga wani abu waye zai iya kashe shi a cikinsu uban fa ya tambayi 'ya'yan su goma waye a cikinku zai iya kashe ni ya ɗauko takobi ya miƙa wannan ya ce a'a ya miƙa wannan ya ce a'a sai da aka zo kansa sai ya karɓa ce ba ni me kake so ta ina kake so in sare ka ya tambayi uban shine uban ya ce masa ga inda za ka yi ya ce ya sa masa takobi daidai ƙirjinsa sannan ya danna ta kaifin sai takobin ya raba ya fito ta gadan bayansa yana kwance ya karbi takobin uban ya ga da gaske yake sai ce saurara dama so nake in gwada waye a cikin kuwa ya fi min da'a shine sai mai da shi wai tun daga lokacin shine shugaban kabilar tasu ko gidan nasu baki ɗaya saboda shine wai yafi kowa da'a har uba zai iya kashewa to wannan kissar tasa gata shine saboda irin satuwar da yake da ita da ƙarfi da yake da shi da zafin rai ya zama cewa ana tsoron a wuce a ariyar da yake har annabi sallallahu alaihi wasallama ya karbi yarjejeniya a wurinsa cewa za a yi zaman lafiya da shi za a iya zuwa a wuce ba tare da an taɓa mutane ba wata rana har fari ya same su a ariyar da suke ya taho kusa da madina inda yake akwai dan wurin wani dan dausayi dausayi ya zo da dabbobinsa sai da ya wata hudu yana kiwo annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi dama shi ma yazo ya zauna amma daga baya bayan ya koma ya kintso hari zai kawo madina har wani abokin sa yake cewa kai mutumin kaje wurin mutane sun kosar da kai har kiba kai da kai da dabbobinka amma zaka koma ka warware alƙawari ana nan wani lokaci har sai da ya musulunta bayan an yi yaƙe-yaƙe da yawa tare da shi bayan rasuwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kuma sai ridda zamanin abubakar ya bi tulaihat al-asadi da mukaranta ɗaya daga cikin masu da'awar annabci diddi wannan uyayna ibn hisn ne ya bi shi ya yi imani da shi ya bar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama bayan annabi sallallahu Alaihi wasallama ya rasu kenan to sai da aka zo yaƙi sai aka kamo shi da aka kamo shi aka zo da shi gaban abubakar shine da awar ya tuba ya komo musulunci abubakar da ya karba ya kyale shi a haka an ce dai daga baya hasunan islamuhu musuluncinsa ya miƙe wasu kuma suna cewa sai da aka zo zamanin umar ya sa aka kashe shi amma da ibn hajar yake cewa kun ga idan har ya tabbata umar ya kashe shi a cikin yakin ridda to ya tabbata kenan ba za a sa shi a cikin sahabbai ba in ko ya mutu a musulunci duk da waɗannan abubuwan da ya a tsakani to za a sa shi a cikin sahabbai shi yasa suka sa shi a cikin tarjuma a cikin littafin al-isaba fi tamyiz as-sahaba kamar da shi ibn hajar ya ya ambace shi shine mutumin da lokacin da umar yake khalifa wata rana an raba kafin nan ma tukuna annabi sallallahu wasallama ya yi wa wannan mutumin irin abubuwa na bi a hankali kun ji ai a kisal wani lokacin da aka samu wata ganima annabi sallallahu wasallama ya samu raƙumi ɗari ɗari ya bai wasu mutane uku da al'akar ibn habis to da wannan mutumin saboda kawai bayan sun musuluntan ana ga musuluncin nasu akwai magana son shugabanci akwai magana son duniya don a ƙara kwantar da hankalinsu a musulunci mu'allafatu qulubuhum a dan ƙara bin su a hankali annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi raƙumi 100 saboda kai a kwantar da hankalinsa ya zauna a musulunci wanda dama yana cikin hanyoyin da akan yi wannan kuma daidai ne to bayan an yi wannan duk da haka sai da yazo ya sake komawa wata rana a zamanin Umar har yanzu shine yazo da Umar ya bada wani rabo na kayan ganima ya zo ya samu umar ya ce ba kai adalci ba a wannan rabon zamanin umar ba shi ne har umar kun san wata kisa bukhari ne ruwaito tana cikin riyadu salihin la'alla kun karanta shi ne wanda ya wa umar wannan rashin kunyar ya ce ba kai adalci ba har umar ya tashi ya zabura zai hau kansa sai aka ce masa a'a a kawo masa aya khudhil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin shine umar wa kana waqafan inda qaulillahi tabaaraka wa ta'ala ana gaya masa wannan aya ya saurara ya kyale shi shine yana da wata kissar har yanzu wani lokaci zamanin abubakar kamar yadda ibnu asakir ya kawo kissar a cikin tarihi dimashq hakanan ibnu hajar a cikin al-isaba yana cewa wata rana sun zo shi da al-aqra bin habis nan dai har yanzu suka zo gurin sayyidina abubakar cewa akwai wani fili a wurinsu ba komai a ciki ƙasa gishiri-gishiri ne ma suna so da allah a basu wannan filin a rubuta takarda a basu shi ne aka rubuta takarda abubakar yasa aka rubuta takarda ranar umar baya ne aka basu takarda cewa wannan fili an danka musu shi shi ne sai aka ce amma su je su samu umar ya shaida don kada nan gaba wata ran bai sani ba wani abu ya faru suka je gida suka samu umar ya duba takarda ya ga abin da ke ciki cewa an ba su fili ya tofa yawo a takardar ya mazzaka ta ya dawo gun abubakar kafin nan sai da ya ce musu kai bari in gaya muku da annabi sallallahu alaihi wasallam yana bin ku a hankali ne lokacin abin nan musulunci yana da rauni mu yanzu ko ku yi ko ku bari ba haka ba za mu za mu hau kanku to shine ya taho wurin abubakar ya tambaye shi kai ne ka rubuta musu wannan takardar cewa a ba su wannan filin ya ce i ya ce to ai ka san wannan mutanen ba mutanen kirki ba ne kullum wannan abin ne kawai a gabansu ba tsoronsu muke ba in za su yi musulunci su yi in ba za su yi ba su kama gabansu shi ne abubakar sai ke cewa kai dama ka san kafi ni karfi a wannan abun na ce kai kafin ma nan sai da suka tambaye shi wai kai kai ne khalifan ne ko ko abubakar ai abi ko umar suka dawo suka tambaye abubakar kai ne khalifa ne ko ko umar ne ku ji wata magana da abubakar ya yi da take abin da ya sa na kawo mana wannan kisar nuna mana da kuma ƙaryata abubuwan da za a ce ana tuhumar su abubakar radiyallahu ta'ala anhu da cewa san duniya suke san mulki ne yasa suka ɗauki shugabanci a lokacin da waɗannan mutane biyu suka dawo gun abubakar cewa an ba su fili umar ya soke suka zo gun abubakar wai shin kai ne khalifan ne ko umar sai ce shi ne da ya so ma'ana shi na so a ce ya yi sai ya matsa min sai na yi ku duba ku gani to shi ne da ya zo ya same shi ya gaya masa ce gashi gashi gashi ni ban yadda waɗannan mutane a basu ba sai ce dama kai na ce ka karɓi wannan shugabancin ka matsa min ka ce sai ni ne je kai abin da ka ga ya dace a yi da su a yi shi kenan aka yi wannan da kisar abin da nake so mu ɗauka kenan na darasi a cikinsa cewa waɗannan bayan allan fa ba wannan harkar duniya ce ta dame su da za a zo ana zagin su a ce ko sun kwace mulki ko sun kare ba sa so su baiwa ali da makamancin irin waɗannan al'amura ba wannan daidai a cikin kissar wannan mutumi uyaina ibn hisnin mutum ne mai zafin zuciya kwarai da gaske kamar da muka ji shi yasa nan kuka ji an ce wa wada a fitil kalghazwati uyaina tabna hisnin saboda jilfinsa da wannan kaushin halin da kuma yadda yake wato kashe mutane da tsare su da kuma kwace dukiyoyinsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa wannan to amma dai daga baya ya musulunta kuma an je ya koki da shi da dama har sai da dai karshen rayuwarsa aka samu wannan abun amma dai zance mafi karfi shine ya musulunta da ya musulunta kuma bayan ya yi riddan ya tuba ya sake dawowa kuma abubakar ya bashi aman an zauna da shi lafiya to mu je sai ce wa duma wannan gari ana karanta shi ne duma da dhamma yace bi dhammi ba daumatul jandal zaka karanta ba dumatul jandal yace mawdu'un mawdi'un ma'ruf bi masharif ash-sham wani wuri ne sananne in ka in ka taho dab da sham in an ce masharif area da take kusa da kusa da sham bainaha wa baina dimashq khams layalin tsakanin sa da garin dimashq mun san garin dimashq ai ko da tura suke cewa damascus a yanzu shine headquarter kasar syria to tsakanin dumatul jandal da garin dimashq tafiyar kwana biyar ce wa bu'duha min almadinati 15 layla amma an daga madina ne ta kwana tafiyar kwana 15 ce kaga ai yafi kusa da sham ke kamar da ya faɗa ɗazu ya ce wa bi hadhihi al-ijra'ati as-sari'ati al-hasima da wannan wato matakai masu sauri kuma masu yanke hukunci ma'ana na yankewa kat wa bi hadhihi al-khittati al-hakima da wannan tsari mai hikima al-hazima kuma ita ma dai wanda yake yankakkiya na jihar nabiyu sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu wasallama ya ci nasara fi bastil amni wajen shimfiɗa zaman lafiya wa tanfidhi salami fil mintaqa da kuma wato zartar da zaman lafiya a cikin wato wannan area ta Madina da kewayenta wasaitara alal mawqif da kuma ya zama shine mai rinjaye tabbataccen rinjaye a wannan jazira jaziratul arab saura gefen maka za mu zo mu ji yadda aka ci gaba wata hawili majiral ayyami lisalihil musulmi ya kuma juyar da abubuwan suke gudana na rayuwa na yau da kullum ma'ana abubuwan da suke aukuwa na yau da kullum suka koma lisalihil musulmin ga maslahar musulmai ma'ana tarihi ya dawo ba abin da yake faɗi sai musulmi musulmi wa takhfifil mata'ibid dakhiliyyati wal kharijiyya da kuma sauƙaƙa wahalhalun ciki da waje allaci kanat qad tawalat alaihim waɗanda da haka suke bibiyar juna akan musulmi ma'ana al'amura dai suka yi sauki musulmi suka samu natsuwa addinin musulunci ake yin sa cikin kwanciyar hankali wa ahatat bihim min kulli janib wannan natsuwar ta kewaye su a ta kowanne bangare faqad sakata almunafiquna wastakanu domin kuwa munafikai sun yi shuru sun yi lim sun kuma kaskanta shine wastakanu ثم وتم اجلاء قبيله من اليهود sannan wata kabila daga cikin yahudawa wacce kenan an yi ijla'in ta an kore ta daga madina wace kabila ce gurgudan abin da makaranta banun nadir ko wa baqiyatil ukhra daya kuma kabilar ko wasu daga cikin kabilun yahudawa suka jira suna nan tazahara ko tuzahiru bi ifa'i haƙƙin jiwa suna nan suna ba da haƙƙin wato zaman lafiya da aka ba su da kwanciyar hankali ma'ana yarjejeniyar da aka yi da su ta zaman lafiya suka ci gaba da ba da haƙƙinta ba su keta haddi ba wacce kenan banu ƙuraiza su ne aka yarjejeniya wa bi ifa'il uhudi wal mawathiq kuma suna ciko da ko suna cika alkawari da yarjejeniya da akai da su wastakanat albadu wal a'rab sannan larabawan kauye su kuma istakana su ma suka nutsu suka kaskanta suka yi kasa suka mi kauya wahadat haka ne ko wahadat quraishun an muhajamatil muslimin sannan quraishawa su ma suka karkace daga wato yakar musulmi kamar da muka gani a yakin badar as-sughra wa wajada al-muslimuna fursatan sannan musulmi sai suka samu dama li nashr al-islami wajen yada addinin musulunci wa tabghiri wa tablighi risalati rabbil alamin da kuma isar da sakon manzan a sakon ubangiji subhanahu wataala wannan shine karshen abin da malam ya kawo mana dangane da yakin dumatul jandal kuma shine a karshen burbushin abin da ya rage na bayan yakin uhudu da abin da ya biyo bayansa a sai daga cikin manyan yakoki abin da zai zo gaba shine ghazwatul ahzab ghazwatul ahzab ana ce masa ghazwatul ahzab ana ce masa al-khandaq saboda matakan da aka dauka yanzu shine zamu fara a yau saboda lokacin yana da yawa da ya rage mana zamu dade shi ma cikin wannan yaki kafin abu na banu quraiza sannan bayan banu quraiza da abin da ya biyo baya akwai abubuwa dai da yawa kun san shi karatun sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani zai tambaya shin wai sirar nan ta annabi sallallahu alaihi wasallam duka yaki ne ne ko kuwa kasancewar zamu ga an fi yawan mai da hankali akan yakoki da aka yi da fitar da aka yi da saraya ko da fitar da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake ce magazuwa wannan ba dan bayanin kawai ba komai da za a faɗa sai yaki bane a'a kasancewar kamar da na ambata mana can a baya shi ilimin sira ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam lokacin da aka fara dawwana shi ana rubuta shi da can da sunan magazi aka fara kiransa ba a fara zauna a rubuta tarihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi kaza yayi kaza an haife shi a wuri kaza an yi kaza an yi kaza waɗannan abubuwan ba a fara rubuta su ba waɗanda suka fara rubutu a harkar sira to gefen wannan abin suka mai da hankali su ba da labarin yadda musulunci ya yadu tunda ta yakin nan ya yadu da waɗannan abubuwa da suka gudana na shirin zaman lafiya da kuma yarjejeniya da aka tsakanin ƙabilu da kuma musulmi tsakanin wasu masu addinin da musulmi da kuma waɗannan yaƙe-yaƙen da fitar da aka yi shi yasa suka mai da hankali suke faɗin wannan abubuwan da aka ƙara daga baya duka ta hanyar riwayoyi ne sai aka haɗa su aka ake kiran wato darasin ko fagen sira da kuma magazi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi yasa za ga cewa maganganu akan yaƙin sun fi yawa ina jin kuma mun fahimci dalili to zai za mu fara wannan yace ghazwatul ahzab yaƙin al ahzab ahzab jam'in hizb ne hizb ana nufin party party rundunoni yawa jama'a jama'a domin wannan yaki an kira shi haka ne saboda ba a taba ganganku da dandazo gagarumi domin a lankwame musulmi lokaci guda ba irin wannan duk mukafirai ne suka yi kungiyoyi daban-daban yadda suka rarraba ga yahudawa ga munafikai ga larabawan ƙuraishawa da duk wanda suke area su gatafan aka je duk aka tattaro su kowanne kawo taimakonsa da gudumawa aka yi rindina katuwa sai da aka zagaye madina lokaci guda aka so a tada madina gaba ɗaya da musulmi allah maɗaukaki ya tsare kamar da zamu ci to shi yasa ake kiran su al-ahzab jam'in hizb kowanne party party kowanne kungiya kungiya haka suka taho adal amnu wassalamu zaman lafiya da security ya dawo wa hada'atil jaziratul arabiyyatu ba'da al-hurubi wal bu'uthi allati istaghraqat akthar min sanatin kamila sannan kuma al-jaziratul arabiyya in an ce jazira al-arabiyya ana nufin wanda abinda tura suke kira arabian peninsula inda ga kun san wurin da ke tsakanin ruwa duk inda duk kasar da take tsakanin ruwa ko ruwa kewaye ta ana ce mata mai tsibiri yawwa to kasashen larabawa nan da hijaz da kuma makotanta ai da za ku ga ruwa ya kewaye red sea ne ta nan da baharul ina ne da gulf da ina ne ta ina nan suka zagaye shi sa ake ce ma wurin aljaziratul arabiya to wannan zaman lafiya ya dawo ba'adal hurubi ga wannan area bayan yaƙe-yaƙe wal bu'ufi da aike-aike tawaga da aka tuttura allati istaghraqat akthar min sanatin kamila wanda suka kunshi suka mamaye wato sama da shekara guda cikakkiya illa annal yahuda sai dai yahudawa to ga tushen bala'i inda za a faro shi yahudawa baka cewa ka samu wani alƙawarin zaman lafiya da su har abada za a yi dai kafin su hango wani karfi na kafirai daban wanda zai iya taimaka musu insha Allah ku za ka sun koma gunsu za su nemi taimakon yadda za su yi magani ko kuma su cuci addinin musulunci yace illa annal yahuda sai dai yahudawa alladhina kanu qad dhaqu alwanan min adh-dhullati wal hawan waɗanda suka ɗanɗani nau'i daban-daban launi iri-iri na ƙasƙanci da zulla da hawan ma'ana su ɗaya natijata gadrihim sakamakon wato yaudarar da suka yi wa khiyanatihim da dai cin amana wa mu'amaratihim da kuma wato haɗin kai wajen cutarwa shine mu'amara ku haɗa kai da wasu ku yi shiri mummuna wa da sa'isihim da cushensu su cusa abubuwa marasa kyau da za su zauna su ƙulla shi to yace duk da haka lam yufiqu min ghayyihim basu fadaka daga batan su ba duk da wancan abubuwa da suka faru walam yastakinu basu kaskanta cikakkiyar kaskanta basu miƙa wuya walam yatta'izu basu wa'azantu ba bima asabahum da abin da ya same su min natijatil ghadri wat ta'amuri sakamakon yaudarar da suke yi da kuma haɗin kai na wato cutarwa fahum ba'da nafihim ila khaybar bayan an kore su zuwa khaybar dinnan banu nadir kenan ko bayan an kore su zuwa khaybar dhallu yantaziruna suka saurara suka gushe suna jira shine ma'anar dhallu yawa basu gushe ba yantaziruna suna jiran ma yahillu bil muslimin abinda zai iya aukuwa ga musulmi min khilal al munawashat allati kanat qa'imatan bayna al muslimin wal wathaniyin suna zuba ido suna saurarawa suna jiran su ga abinda zai kai ya kawo sakamakon wato kai kawo da ba ta kashi da ake lokaci lokaci tsakanin musulmi da kuma masu bautar gumaka sune quraishawa ai kun ga su yahuda suna gefe suna kallon waɗannan abubuwa da suke faruwa wannan abin da ya biyo bayan yakin uhud bayan sun ga abin da ya auku da abin da ya faru a yakin badar as-sughra da kuma abin da ya faru na wannan dumatul jandal ai duk a idan yahudawa yake suna ganin me zai je ya dawo tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da larabawan kauyen nan da kuma kafiran makka to suna jira su ga wani bala'in ya samu musulmi walamma tahawwala majral ayyami li salihil muslimin yayin da tarihi ya juyo ga maslahar musulmi wato yadda rayuwa take gudana sai ta zama tafi rinjaye ga bangaren musulmi a wata makhadatin layali wal ayyam an basti nufudihim sannan yau da kullun ta haifar da ma'ana tarihi ya nuna cewa waɗannan kwanakin da suka biyo baya suka nuna cewa zartar da hukunci na musulmi fa shine mai ƙarfi wata watta da sultanuhum kuma mulkin musulmi ya ƙara kama ƙasa ya yi ƙarfi to yayin da wannan abu ya faru ta harraƙa ha'ula yahudu ayyata harruƙin sai yahudawa suka harzuka matuƙar harzuka shi ne mana ayyata harruƙin ransu ya ɓaci wannan wata doguwar muƙaddima ce da larabci da malamin ya saba yi kafin ya shiga abin da yake so ya ce wa shara'u fit ta'amuri suka kuma ci gaba suka fara wani sabon fage min jadidin wato na ta'amuri na haɗin kai wajen cutar da musulmi alal musulmi wa akhadhu ya'udduna al'udda suna kintsa kintsin da za su kintsa domin su kawo wa musulmi hari litaswibi darbatin ilal musulmin dan su daidaita wani wato hari da za su kawo musulmi an ce taswibi darba shine ka saiti idan za ka wato yi harbi shine taswibi sawwaba wa haddada thumma rama kamar da suke faɗi da larabci ya iyakance inda zai kai hari sannan kuma ya yi saiti haka muke faɗa dai da hausa ko in za ka yi harbi ko za ka yi jifa mai kake cewa na yi saiti sannan na jefa ko to asalin saiti shine wannan kalma ta taswibi li taswibi darbatin ilal musulmin takunu qatilatan la hayata ba'daha abinda suke so shine su kai hari mummuna ga musulmi wanda zai zama mai kisa ne babu wata rayuwa kuma bayan wannan ma'ana su kare musulunci da musulmi lokaci guda kun ga dai yadda kafirai suke da haƙuri kun fahimci wannan me yasa nace suna da haƙuri in aka rinjaye aka ci su da yaƙi to ba gaba ɗaya suke sallamawa ba sai su yi kwanto su yi lamɓo su sake wani shiri su sake zaburowa wani lokaci kuma kullum burinsu yana nan a zuciyarsu ba irin musulmi mu yadda lamari mu ya komo mana a zamanin yanzu gaba ɗaya an sallama an miƙa wuya ba wani tunani mai kyau gaba ɗaya mu zauna mu haɗa kai mai tunani mai kyau ya gagara kusan kace duk duniyar yanzu musulmi su ne abin lankwama a kwashe yau wannan fitina a wannan ƙasa gobe fitina a waccan ƙasa ɗaiɗai da ɗaiɗai kusan ka ce an kusa ƙarewa sai dai du'a'i da haka mu ci gaba dai da addu'a allah maɗauki ya dawo da musulunci majidinsa da ƙarfinsa wa ma zalika ala allah bi aziz ba kuma abu ne mai wahala ba ga allah subhanahu wataala amma sharaɗin farko kuma na ƙarshe akan haka shine riƙon musulmin da addinin yadda ya kamata kun ga waɗannan duk wahalhalun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha da musulmi da kuma nasarar da ake shi yau da kullun sakamakon mai tsayawa akan wannan tarbiyyar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka abin ya ci gaba hatta bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam riko da addini shine sakamako ko kuma shine zai haifar da sakamakon da ake so lamuran musulmi ya zama masu kyau in ba a riko da addinin ba aka ɗauki wasu abubuwan daban to allah maɗaukaki sai bar mutane da wasu abubuwa ɗin daban ku ta fagam-fagam babu kuma cin nasara allah maɗauki ya ba mu yin haƙuri ya ba mu haɗin kai ya ba mu kuma tsarin da za mu iya cin nasara wajen al'amuranmu to shine shi gaba yake cewa ولما لم يكونوا يجدون في أنفسهم جرأة على قتال المسلمين مباشرة يا عند بس زما سنا سامو معنى أزوج يسدي سوبا سدك عرف نزوج يردا ذاس إيه يكر مسلمي مباشرة سود سو سكانون سود سو دايركت خططوا لهذا الغرض سيسك كنز آوا domin wannan manufa suka kintsa khittatan rahibatan wani tsari mai ban tsoro kun ga wannan fikirar nan malamai yana nuna mana daga yahudawa abin ya taso yahudawa ne suka kintso yadda za a yi a kawo wannan hari ga musulmi tunda su ba za su iya su kadai ba kun san damuwa tana nan a zuciyarsu an koro su daga inda suka saba an koro su khaibar kilomita 165 tsakanin madina da khaibar suna zaman su a madina annabi sallallahu alaihi ya koro su sakamakon abin da makaranta a baya gadirin da suka yi aka mai da su kilomita 150 ko 165 daga madina kaga dole rai ya ɓaci damuwa kuma ta ci gaba da zuwa don haka suka kintsin yadda za su tsaro su ziga sauran kafirai a zo a kawo musulmi hari to wannan shine abin da zai faru yace kharaja 20 rajulan min zu'ama'il yahudi mutum ashirin daga cikin shugabannin yahudawa suka fita wasa dati banin nadir da jagororin shugabannin wato kabilar banun nadir suka fita ila ƙorashin bai makkata suka je makka bai yahudi a makka sun taho makka sun tafi wurin ƙorashawa kafirai yuharridunahum don su ziga su ala ghazwin rasuli sallallahu alaihi wasallam akan su zo su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waiwalunahum alaihi za su jibince su akan haka su taimaka musu wa wa'aduhum min anfusihim bin nasri suka yi musu alƙawarin cewa za su taimake su daga ƙashin kansu mana bin nasri lahum za su taimake su fa ajabatuhum quraishun quraishawa sai suka amsa musu su kuma shi kuma balarabe matsalar sadama daga cikin irin wannan saboda ƙarfin zuciyarsu musamman a wancan lokaci ba a kawo musu tayin yaƙi su ce za su yi wani abu lakwalako a tsakaninsu za su iya yi amma in su da wasu ne ba za su nuna cewa suna da rauni ba tun da yahudawa ne suka zo suka same su ba za su ce kai mu fa yanzu muna tsoron wannan mutumin ku je ku tafi kwanan nan ma muka rabu da shi a ghazwatu badrin da mun yi alƙawari muka fasa to amma tun da yahudawa ne suka zo suka ziga su za ka ga za su hau kan tsinin kuma za su yadda za su tafi to shine sai suka yadda fa ajabatuhum quraishun wa kanat quraishun qad akhlafat mau'idaha fil khuruj ila badr dama sun saba alkawari shine akhlafat sun saba alkawarin su da aka yi da su a badr cewa za a hadu ai kun ga basu je ba ko fara'at fi dhalika infadan li sum'ati inqadan li sum'atiha wal barr bi kalimatiha da wannan yaki yazo sai suka cewa to ba yanzu bari su fidda kansu daga kaskanci su nuna cewa ai da alkawari ne na zaman lafiya yasa suke yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu bari sun dawo za su ci gaba da yaki shine mana inqadhal lisu'ati hadan su tsare mutuncin su wal bar bi kalimatiha kuma dan su warware kalmar su da da su kai wal birr kamar birrin abin rantsuwa mutum idan ya rantsa zai abu kuma sai ya aikata to thumma kharaja hadha al wafdu ila ghatafan wannan tawaga dai kuma sai ta fita zuwa gatafan zuwa kabilan gatafan babbar kabila ce ita ma in za a yaki sai an neme ta suka tashi suka kama hanya su ake nan wannan wata tawagar tawagar yahudawa bayan sun bar qurayshawa sai suka gun gatafan fada'ahum ila ma da'a ilaihi quraishan wannan tawaga suka kira gatafan zuwa ga abin da suka kira qurayshawa zuwa gare shi fastajabu lidhalika su ma suka amsa eh ga muna shiri ثم طاف الوفد في قبائل العرب sannan dai suka zagaya shi ma'ana tawafa suka yi kaman tawafi suka je nan su je nan su je nan su je nan suka yi zagayen su zuwa kabilun larabawa daban-daban yad'uhum ila dalika suna kiran su zuwa ga azo a hadu a yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fastajaba lahu man istajaba sai wanda ya amsa musu ya amsa musu ma'ana wasu kabilan duk suka amsa musu wanda suka amsa wa hakaza najaha sasatul yahudi hakanan shugabannin yahudawa suka ci nasara wa qadatuhum da wannan jagororinsu fi fi ta'libi ahzabil kufri wajen tattaro shine ta'libi ka zugo ka hado kan wasu su hada kai na kafirai ala nabi wal muslimin akan annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma musulmi wa ala ithri dalika bayan haka ne ma kharajat min aljunubi ko min aljanubi quraishun sai ga quraishawa sun fito daga kudu tunda dama makka kudin ina ce kudin madina ce yawwa min aljanubi quraishun wa kinana wa hulafa'uhum ga kinana ga quraishawa kinana su ma kabila ne banu kinana da su da quraishawa suka fito ta kudu da su da kuma abokan zaman lafiyansu duk ƙabilu ƙanana da aka yi shirin yarjejeniyar zaman lafiya da ƙuraishawa suka zo suka taimaka wa ƙuraishawa tun da dama su haka suke yi in kuna da yarjejeniya da wata ƙabila to yaƙinku yaƙinku ne baki ɗaya zaman lafiyanku zaman lafiyanku ne baki ɗaya in wannan yana da yaƙi ko baka shirya ba kawai dole ka je ka taimaka masa to sai suka tattaro duk abokansu suka taho da su ta bangaren min ahli tihama daga bangaren tihama wa qa'iduhum wannan bangaren da suka taho daga kudu shugabansu shine Abu Sufyan kal'ada kamar da dai aka sani a koyaushe Sakhr ibn Harbin Abu Sufyan a lokacin shine fi arba'ati alafin ya taho da mutum 4000 mutum nawa 4000 wa wafahum banu Sulaimin banu Sulaimin su kuma suka hadu da su bi marri Dhahran a wurin da ake ce marri Dhahran mun karanta a baya kun ji an ƙarin wasu wa kharajat min ash-sharqi ta bangaren gabas kuma qaba'ilu ghatafan su kabilan ghatafan suka taho su ma su kuma ta bangaren su da su da banu fazara to banu fazaran nan a cikin su wannan uyaina yake domin fazari ne shi dan kabilan fazara ne banu fazara gashi yaquduhum uyaina ibn husni wannan shine ma shugaban su shi ya shugabanto su suka taho tare da ghatafan suka taimaka wa ghatafan kun ga idan kun lura da shafin da ke kusa da nan ga wani ga wata taswira nan an yi ko kowa a littafinsa zai gani an rubuta qaba'ilul arab fil ahdi nabawi qabilul larabawa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda settlement din su suke inda ko ina suke zaune ga su nan aka kashe nan ga inda wannan suke nan ga inda wannan suke nan ga inda wannan suke to da yadda suka tattaro suka hada kansu suka nufo madina za a lankwame madina lankwama daya a kare ta a yadda suke zato to suka taho wa kharajat min ash-sharq ko qaba'ilu ghatfan banu fazara yaquduhum uyaynah ibn hisn wa banu murra da banu murra yaquduhum al-harith ibn auf shugaban su shine al-harith dan auf wa banu ashja' da kuma kabilan banu ashja' yaquduhum mis'ar ibn ruhaila mai jagorancin su shine mis'ar ibn ruhaila kama kharajat banu asadin wa ghayruha kamar yadda banu asad da wasu su duk suka fito kun ga za ku iya cewa ba a taɓa yin ɗauki irin wannan ba a yi wannan irin tattaruwa ta wato ganganku da wato dandazo mai ƙarfi irin wannan wata jihar hadhihi ahzabu wannan wato rundunoni suka fuskanto wata harrakat suka motsa nahwal madinati suka tunkaro madina ala mi'adin kanat qad ta'aqadat alaihi bisa wani alkawari da suka kulla tsakaninsu sun yi mitin dama suka yi alkawari to a wata na kaza za mu fito rana kaza ku ku fito yadda za ku iso rana kaza ku kuma masu nisa kaza ku fito ran kaza yadda tafiyar ku za ta iso rana kaza kuma masu wuri kaza ku taho yadda za mu haɗu daidai rana kaza muna madina haka suka kulla wa ba'da ayyamin tajamma'a hawla al-madinati jayshun aramram yablughu adaduhu 10000 muqatil bayan wasu kwanaki sai ga wani gagarumin rundina jaishun aramram kunjoni larabci an ce aramram ana nufin babba mai karfi mai girma sosai yawwa jaishun aramram ya haɗu suka zagaye madina asharatu mato wanda adadinsu ya kai mutum dubu goma dubu goma ku duba annabi sallallahu alaihi wasallam an zai fita da mutum nawa kan fita a yanzu wannan ma bayan an fara samun karfi ba a wuce 1400-500 haka ne ko to yanzu an zo an zagaye su da mutum 10,000 jaishun ya ce wannan wata runduna ce rubama ya zidu adaduhu ala jami'i man fil madina ce adadinsu la'allama ya fi duk mutanen madina a wancan lokaci minan nisa'i wasu biyani wa shababi wa shuyukh in ka tattara gaba ɗaya mutanen madina maza da mata yara da manya da tsofi da samari gaba ɗayansu ba su kai wannan adadin ba to an zagaye su kakaf ɗinsu kuga waɗanda suke mayaƙa ma shi ne muke faɗa mutum dubu ɗaya da wani abu ne masu iya yaƙi to ko ka haɗa su baki ɗaya ba su kai adadin wannan mutum dubu goma ɗin ba sai ce walau balagat hadhihi al-ahzabu al-muhazzaba wal junudul mujannada ila aswaril madinati baghtatan لكانت أعظم خطرا على كيان المسلمين مما يقاس يسي والله لو بلغت هذه الأحزاب المهذبة دا waɗannan rundunu wato wannan tawagogi da suka yi tawaga da wannan rundunoni da suka yi runduna shine ma'anan wannan kalmomi da ya hada guda biyu al-ahzabul muhazzaba ma'ana ƙungiyoyi da suka hadu wal junudul mujannada da rundunoni da suka taru shine dai ma'ana da za a ce balagat za su kai ila aswaril madinati zuwa ganuwar garin madina bagtatan ba tare da kintsi ba lakanat a'zama khataran da sun zama hadari mafi girma ala kiyanil muslimin ga wanzuwar musulmi mimma yuqasu fiye da duk abin da za a iya kiyasi da shi duk abin da za ka yi kiyasin girman sa to bai kai wannan ba yace wa rubbama tablughu ila istisal sha'fati kai kila ma za su iya kaiwa ga su tumbuke garin gaba daya shine istisal sha'fa si uprooting gaba daya wuri a neme shi a rasa wa ibadatil khadra da kuma rasa al'ummar baki daya shine wannan shi ma na larabci ne ma'anar sa kenan an ce ibada na sha ga mana kalmar ibada da hamza shine a kare al'umma yawa ayi kisan kare dangi shine ma'anar ibada ibadatil khadra walakin qiyadatul madina qiyadatun mutayaqqiza yace sai dai jagorancin da yake madina jagorancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jagoranci ne fadakakke suna cikin wata fadaka ma'ana hankalinsu yana tare da su ba su manta ba ba mutane masu shantakewa daga an samu nasara kuma sai a koma jin daɗi a yi kan dukiya ba a'a manzan Allah sallallahu alaihi yana nan a cikinsu kuma ya ba su tarbiyya kuma za mu ga me zai faru yace lam tazal wadi'atan anamilaha ala al-uruqi nabida wannan man larabci ne yace ba su gushe ba suna dora yatsunsu shine wadi'atan anamilaha suna dora yatsunsu alal uruqin nabida akan jijiyoyi masu motsi ma'ana nan yana magana akan ana ana cewa sharayin jijiyoyin da suke yawo da jini a jiki musamman na cikin zuciya a cikin artery su ake nufi da al'urukun nabida ma'ana suna ɗora yatsunsu a kan zuciyarsu suna jin bugun zuciyarsu ma'ana sun san ƙarfinsu kuma suna sanin halin da suke ciki wannan larabci ne in ba larabe ya faɗi wannan ana nufin mutum a faɗaike yake yana sanin cewa ya san yanayin da yake ciki ya san rayuwarsa ya san kuma ina ya tinkara muna fahimtar abin ya ce tattajassasu zurufa suna bin diddigin halin da ake ciki su samu labari su san matakin da za a ɗauka wato ƙaddiru ma ya tamakhadu an majraha kuma suna bibiyar suna ƙaddara suna ƙimanta duk abin da zai haifu sakamakon duk waɗannan irin abubuwa da suke kaiwa su kawo falam takad tataharraku hadhihi aljuyushu an mawadi'iha hatta nuqilat ko naqalat istikhbaratul madinati إلى قيادتها فيها بهذا الزحف الخطير فلم تكد تتحرك هذه الجيوش وأن الرندنا بتا فار موسى وبتندق إن تموسى وترندنا rindinar kafiran ma'ana tun motsin da ƙuraishawa suka yi daga garinsu tun motsin da gatsafan suka yi daga eriyarsu tihama da sauransu tun motsin da su sauran banu sulaimin da sauransu duk motsin da suka yi tun daga inda suka baro garuruwansu suka tunkaro madina to sai da istikhbaratul madina yan leƙen asirin madina suka ɗauko wannan labari ila qiyadati ha zuwa ga shugabancin su zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ashe a faɗake ake an san labarin an san tasowar an san halattowar an san kuma zagaye madinan da aka yi duk a faɗake suke bi hada zahabi wannan rarrafowa da suka yi shine zahaf tafiyar mayaka haka ake kiranta zahafa jaishu domin kun san tafiya ce ba ta saurin mutum ɗaya ba sai a kira ta kamar crawling shine zahaf abin da yake tafiya yake jan jiki to haka tafiyar mayaka take al-khatir mai mai wato hatsari yace wa sara'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila aqdi majlisin istishariyin a'la manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan da nan ya kira taron gaggawa mada wato na majalisa madaukakiya shine majlisin istishariyin a'la shi wannan bawan Allah mai littafin yana amfani da larabcin irin zamanin mu ne nan ce majalisun istisharin ala ana nufin consultating forum mafi girma ma'ana kama a ce ya kira summit yawwa mafi daukakar abokan shawara aka kira su tanawala fihi mawdu'a khittati difa'i anan ya tattauna shine ma'ana tanawala aka jujjuya aka tattauna akan plan din da za a tsara na difa'i na tsare madina an kiyani almadina na wanzuwar madina da zamanta wa ba'da munaqashatin bayan tattaunawa da misayen yawo jarat bainal qadati wa ahli shura tsakanin shugabannin ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan tsakanin shugabancin manzon Allah sallallahu alaihi wa ahli shura da waɗannan ma'abuta shawara da aka nemi shawarar su ittafaqu ala qararin sai suka hadu akan wani ra'ayi qaddamahu as-sahabiyyu an-nabilu wanda Salman al-Farisi sahabin nan na kirki ya gabatar radiyallahu ta'ala an bayan an yi shawara an tattauna sai aka kai ga a karbi shawarar Salman al-Farisi wacce shawara ce ta Salman al-Farisi gata qala Salman Salman yake cewa ya rasulullah inna kunna bi ardi faris mu a kasar farisa iran idha husirna in aka kewaye mu shine idha husirna in aka zagaye mu khandaqna sai mu khandaq khandaq shine sai mu tona rami shine khandaqna alaina sai mu rami a kewaye mu wa kanat khittatan hakimatan lam takun ta'rifuha al-arab qabla dhalika wani plan ne mai hikima wanda larabawa ba su da wannan dabarar ba su santa ba su a zamaninsu ma'ana kafin wannan ba su taba jin irin wannan dabarar ba in an zagaye ku ga irin dabarar da za ku yi wa asra rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila tanfidhi hadhihi alkhitta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan da nan ya gaggawa wajen zartar da wannan wato tsari fa wakkala ila kulli asharati rijalin aka dora kowanne mutum goma akai group group mutum goma mutum goma an yahfiru min alkhandaqi 40 zira'an cewa kowanne mutum goma su tona rami tsawonsa wato ko fadinsa zira'i 40 mun san zira'i kamu da kamu haka daga nan zuwa nan shine zira'i daya wato kowanne mutum goma su tona ramin da ya kai zira'i 40 fadinsa kaga wannan daga nan zuwa nan mutum goma daga can zuwa can mutum goma haka zira'i 40 40 kowanne mutum goma ku duba dabara wa qama almuslimuna bi jiddin wa nashatin musulmi suka zabura da karfin zuciyarsu da wato da karsashin su yahfiruna alkhandaq suna tona wannan rami wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahuffuhum manzo Allah sallallahu alaihi kuma yana gwarzanta su yana ziga su wa yusahimuhum kuma yana sa hannu shi ma a ciki fi amalihim wajen aikin haza wannan aiki da ake ba zama yana kallo ba da shi ake aikin kuma yana kalmomin da suke ziga su yana zaburar da su fafil bukhari al-imam al-bukhari ya ruwaito an sa'al ibn sa'ad daga sahal dan sa'ad as-sa'idi qala yana cewa kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil khandaq muna cikin rami tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hum yahfirun suna tona rami wa nahnu nanqulu turaba ala aktadina mu kuma muna ɗauke ƙasa suna tona ramin kasan in ana tona rami dole akwai masu ɗebewa to suna ɗebewa sahal bin sa'ad yana cewa ana tona ramin mu kuma muna kwashe ƙasar muna fita da ita muna ɗora ta ala aktadina aktad jam'in katad katad shine tsakanin allan kafaɗa ta ƙasa da kuma ramin gadon bayanan wasu kuma suka ce abin da ake da katad shine abin da ke tsakanin allan kafaɗa dama da na hagu tsakiyar ma'ana sai su ɗauki wani abu sai su ɗora ƙasar a gadon bayansu wannan kuma ya fi kama da inda ake ɗora kaya duk da dai idan abin misali ko abuhu ne to zai iya faɗowa hannun ɗin yau kowanne dai ya yi daga cikin fassarar da malamai a larabci suka ba da wannan a gashi nan inda ya baku nan wannan na biyun shi ya zaɓa ya faɗa amma wasu littafan sun faɗi wancan shi ce jam'u katad katad shine wa huwa mujtama'ul katafaini inda allan ka faɗa guda biyu suka haɗu ta baya to yace muna daukar kasa a gadan bayanmu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfir lil muhajirin wal ansar yake fadin wannan magana su waye tare da shi dama muhajirun wal ansar sai yake faɗa musu wata magana da za ta zaburar da su cewa kai yana roƙo ya Allah babu fa wata rayuwa banda rayuwar lahira ma'ana wannan rayuwar ta duniya duk shirme ce kar ku ɗauke ta komai don haka wahalan nan ba wani abu ba ce ku yi aikin da za ku yi ya sabbaba muku zuwa lahira zuwa lahira kuma ku samu waccan rayuwa wadda take ita ce dama rayuwa wannan rayuwa duk ta kan hanya ce ta duniya sai sai faghfir ya Allah kai gafara lil muhajirin wal ansar ga wato muhajirun da kuma al ansar domin da masu ne suke tare da shi a lokacin a wannan riwayan ko a lafazin sa'ad ibn sa'ad sahal ibn sa'ad kenan haka ya faɗi wannan ko zube da yayi ko waƙe da yayi an anas amma a riwayan anas yadda ya ce shine kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila al khandaq annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa khandaq fa idhal muhajiruna fa'idal muhajiru ne kamata ba muhajiri ne ba fa'idal muhajiru na wal'ansaru ya harifuna fi gadacin barida sai ga muhajiru na wal'ansar don babu abin da zai sababa jarra a nan wurin fa'iza al'iza fuja'iyya suke ce mata ba ta sababa nasaba yawwa ya ce fa'iza al-muhajiru na wal'ansar ya hafiru na fi gadacin baridatin sai ga muhajiru da ansar suna tona rami a cikin wata safiya mai sanyi falam ya kullahum abidun ya amalun ba su da bayi da za su yi musu aiki ya amalu na zalika lahum da za su yi musu wannan aiki falamma ra'a ma bihim minan nasab wal ju' yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga abin da ke tare da su na wahala da yunwa qala shine sai yake cewa allahumma innal aisha aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajira wannan ita ce tafi shahara ko yawwa wato ya Allah rayuwa fa ita ce rayuwar lahira ka gafartawa al'ansar wal muhajira saboda ya yi saja'i ya dace da wancan abin da ya fara ya kare da tamar buta abinan sadarin baitin sai ajizun baitin shi ma ya kare da tamar buta shi yasa ya juya maimakon muhajirin wal ansar da ya faɗa a wancan sai ya ce faghfir lil ansari sai ce wal muhajira ya Allah ka gafara ga wato al'ansar da kuma al-muhajirun to dole mu tsaya anan saboda lokaci a kodake mu karasa inda yake cewa faƙalu mujibina lahu sai suka amsa masa suke cewa nahnu alladhina bay'u muhammada mu ne waɗanda muka amsa wa muhammadu alal jihadi ma baqina abada mun amsa masa akan jihadi muddin da muna da rai har abada babu saurarawa to kaga wannan yana nuna in ana waka in ana aiki ana wani waƙe wanda bai saba wa shari'a ba babu matsala mun gane wannan saboda wannan abun yana zaburar da mutum yana hana shi gajiya ana yi ana aiki ana faɗin wasu kalmomi a suna taimakawa amma banda kaɗe-kaɗe game da zamu ga ana aikin gayya kuma sai a ɗauko maka da rididididi ko yawa kai dai ka riƙa yi wani yana yana zaburar da kai da kalmomi masu alheri ba kalmomin ashariya da kuma zancen 'yan mata da makamancin wannan mutum sai mu tsaya a nan insha Allah darasin gaba sai mu tashi mu ci gaba yadda dai abun ya kare za mu ji shi insha Allah ta'ala as'alullaha tabaraka wa ta'ala an yuthabbitani wa iyyakum ala dinihi wa ala siratihi mustaqim wa an yuthabbitana ala ta'atihi وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم وعليكم السلام ورحمة الله لما يعني نعم